أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا
jiya mun karanta kisan annabi musa da halilu ko kuma muke kisan halilu da annabi musa to dama daga cikin abu uku da suka ce yahuda suka ce a tambayi annabi To daga cikin yau za mu shiga na biyu shine kisan zulkar zaini wa ya zalu naka za su tambaye ka kai yahuda za su tambaye ka annabi an zurka zaini ga zurka zaini sunansa iskandar amma ana ce masa mai kaho guda biyu wala mai kunna biyan ba annabi ba ne amma ya hidima ma annabawa Kulka ce sa zan karanta zikiran ambato alaikum kawunku minhu nasa zan gaya muku halin shi zulka ne na makana waliyar shi wali ne kawai wa masa ya ci abinda zai zo na abin mamaki da ya faru gare shi zai yi himin wata zai ɗaya ta kai da turshi annabci ne ba annabi ba ne shi dai ilhama ne wato a jefa mutum abu a zuciya wannan bai keɓanta da annabawa mutane kirki duka allah bai yana musu wannan iskandar nan da dadewa ne ba daga ɗan samu ne samu ko ɗan annabi nuhu ɗan wata tsohuwa ne ba ta da wani ɗan sai shi kuma shi bakin fata ne kamar mu amma yana kan shirin annabi ibrahim don ya musulun da hannun annabi ibrahim har annabi ibrahim ya masa addu'a ya kuma wasu siya to ya zama yana kewayewa da shi da annabi halilu wato shi mataimaki na annabi halilu dan kuma yafen da ne yana da da shi da annabi halu ɗanya da kanwa ne ya zama yana ya tafiya da shi akan a gaban yakinsa to shi wannan zurganin kenan a tafsirin kullubi wahabu ɗan muna bau ya ba da labari ya ce shi rajul mutum ne mina rumi daga rum ɗan tsohuwa ne daga tsohon matansu ba ta da wani ɗasar shi sunansa ana ce iskandar da ya balaga ya zama ba wasa alihi mutumin kirki Allah ta'ala ya faɗa a kan harshen annabi da aka samu a wannan lokacin ko kuma da ilhama aka yi masa ko ilhama ne aka masa aka ce maka ya su tsanani shi aka jefa a zuciyarsa daga Allah aka ce masa kan zurgane ne Allah ce ni zan aike ka zan baka hujja daga gare ni ka tafi al'umman ƙasa su al'umma ne masu sabawa su daban-daban ne saboda haka su kashi biyu ne tsakaninsu akwai tsohon ƙasa kuma da wasu al'umma biyu suna tsakaninsu su ma suna cikin fadin ƙasa da kuma wasu al'umma ɗaya a tsakiyar ƙasa da kuma da kuma tsakaninsu da mutane da kuma ya juju da ma juju amma ta al'umman da take tsakaninsu nan a fadin ƙasa al'umma ne wanda take yankin ƙasa ta kudu ana ce musu hawilu wanda suke kuma yankin ƙasa ta ta ta ta ta ta ta gudunsu ana ce musu tawilu amma al'umma guda biyu wanda suke tsakaninsu a tsakiyar ƙasa su ne al'umma lakin suke fahimmatun al'umma ne a gunsu wanda rana take bullowa kansu ana ce musu mansaku da al'umma kuma wanda rana take faɗo a kansu ana ce masa nasiku sai zulkarnani da ya ji ya ce ubangiji na ka dora mu da al'amari babba wanda ni ba zai iya ba sai dai ka yadda ni to ka ban labari da wani ƙarfi ne zan yaƙe su har in fi su yawa kuma da wani irin haƙuri ne zan yi gogayya da su da kuma wani harce zan mutu magana don ka ba labarin nan ya zama ka san yarensu da mini to ya yi niyya zai in gane su in gane maganarsu in sun mini ga shi kuma bayan da ƙarfi a kansu allah ta'ala ya ce masa a ilhama ya ce zan ɗora ka a zan taimake ka da abin da ɗora ka kakai don buɗe ƙirjinka za ka ji komai na kowane jama'a zan tabbatar maka da fahimta na kowane luga don tubatar da kai kwarjini ba za ka ji tsoron kowa ba ko komai ba zan hore maka haske da duhu su su zan su ne rundunanka in za ka yi tafiya haske a bayanka kuma duhu ya bi bayanka yadda makiyinka ne ba zai same ka ba da ga masa haka to sai ya tafi da wanda suka bi shi ya tafi al'umma wanda suke mahudarana Allah zai faɗa mana su don su ne suka fi kusa da su ne nasiku ya samu runduna masu yawa ba wanda ya san adadin sai Allah ga su da ƙarfi da jarumtaka to amma Allah ce ta yi taimake shi kuma ya samu hartuna daban-daban kowane daban-daban kuma su abu kowa abin da yake so daban-daban sai ya fi su yawa ya jefa musu duhu sai ya saka musu ya saka daura da su runduna guda uku da duk rundunan duhu to shi kenan ya kewaye su da duhu ta kowane ku har sai ya tara su a daya sannan ya shiga cikinsu ya kira su zuwa ga Allah ya kira su ga bautan Allah akwai wanda suka yi imani akwai wanda suka ki ya shiga kuma kan wanda suke duhun nan a kan wanda suka juya kai ba su yi ba wanda suka ki to shi ke nan sai ya rufe su da duhu gabas da yamma kudu da yare ba su ganin komai duhu ya shiga bakinsu da hancinsu da idonsu da gidajensu ruhu da ya rufe su ta kowane sai suka yi ɗemuwa suka kaura suka ji tsoro ma kansu kada su halaka sai suka daga murya suna kara da sauti ga Allah da sauti daya suka ce mun imani kai zulƙarni ne ka yaye mana wannan duhu wa ya dauke su tilas shikenan sai ya tara kuma runduna daga daga daga yamma ya samu wasu al'umma da yawa su masa su tara su ya samu runduna daya ya tafi da su yana jan su da duhu yana jan su duhu kuma tana kora su shi kenan sai suka sai suna sai duhun tana kiyaye su daga bayansu daga maminsu haske kuma yana jin su yana nuna musu bin da za su shi yana ya tafi da su wajen kudu nan ne aka samu kabilan da aka ce hawilu Allah ya hore a hannunsa da zuciyarsa da hankalinsa da ganinsa baya kuskuren duk abin da ya niyya shi kenan sosai huwa sirrin nahiyatul ardi shi yana tafiya na na falalu amalan amalun amalan aiki baya kuskurewa idan sun zo suka sai suka samu kogi inda su kudu suka karan duniya aka ce zaga to sun sun samu kogi ko suka rasa wani wani babban rafi sai ya sa wa mutanensa kowane mutum yana ya ba shi fangalen allo guda daya na katako idan sun zo sun sa kogi sai ya hada hada shi sai a zama jirgi sai a ɗebe su a haida su da haka ya gama duniya ya yanke kogunan duniya da koraman duniya shi kenan idan an haye sai ya kunce kunce sai ya kowa ba shi sai allo sai ya rike kaga ba zai masa nauyi ba to sai ya tafi wajen hawilu ya aikata musu kamar yadda ya yi suka yi imani ya ka fahar yusuf min to a cikinsu ne sai ɗabi yakuwa to sai suka tafi da su wajen wajen ilal arzi zuwa ga wata ƙasa daban har ya kai zuwa ga mansaku a wajen da rana take bullowa to suna Allah zai soma magana kansu wanda rana take kullowa ta kansu ya soma gabas kenan ko ya aikata cikinsu ya tara runduna kamar yadda ya cikin na farko in mutane su masa taurin kai ya rufe su duhu sai su rasa gunda suke in sun imani sai yaye shi kenan to to wannan wannan kasan ita ce wanda take fuskanta hawinu shi kenan tsakanin yana cikin fadin ƙasa to sai fafa alfi sai ya aikata kayyaman yadda ya da sannan a dafa sannan kebayo kan al'umma wanda suke tsakiyar ƙasa kuma na ya samu aljan a mutane da aljanu da ya juju da ma juju to fala ma kan rufe yayin da yake hanya mimma abin da yake yankin kasan turu wajen gabas to sai wata al'umma na kirkiya ta ce masa ya zulkarnai ne suka yi kara kaga ya juru da majuru suna barnacin gasa su kuma suna tsakanin duwatsu ne akwai halitta daga su halitta ne na halittun Allah masu yawa ba su kama da kowa wajen yawa kuma ba su kama da mutum su kaman dabbobi suna cin ciyawa suna fauce dabbobi kowane irin su ci suna cin dabban dajin ma suna fauce shagogi kamar su kura su damisa suna cin dabban ƙasa duka kamar macizai kamar kunami kamar tsaka duk abincin su ne dukkan abin da yake da rai suna cinsa to kuma sukan fada yan adam din ma su musu ɓanna to shi kenan sai suka ce to ya juju da ma juju suna ɓanna bayan ƙasa to ruwa an rawato ana annan malakun duniya to shi yana daga cikin wanda ya mallaki duniya dukkanta shi zulkarnaini wanda suka mallaki duniya dukanta su hudu ne biyu kafirai biyu muminai annabi Suleimanu ya mallaki duniya dukkanta sai kuma iskandar kafirai kuma wanda ya mallaki duniya dukkanta sai na mududu da buktarsa amma annabi ya ce a ƙarshen duniya al'ummansa ma za samu wanda zai mallaka shi ne imamu mahadi mahadin munkar zai zo zai mallaki duniya dukanta to kaji kisan shi zulkarni mene إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا inna mu ne makanna da wubirar muka samar masa da daraja a ƙasa muka sauƙoƙe masa tafiya cikin ƙasa ya gabar da mu kudu da arewa da tsakiyar duniya duka wa ta na mun bashi min kulli shay'in daga komai da ake mulki sababan dariƙa kowane hanya an kowan an masa dalilin da zai samu aka nuna masa hanyar da zai je samu abin توسيك فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا wato abun nufi shi ya kai ƙarshen dubun da ake rawa ɗan adam yake rawa gabas ya kai iyakan gabas yamma ya kai iyakan yamma kudu ma ya kai iyakan kudu arewa ma ya kai iyakan arewa sannan ya komo tsakiyar duniya Allah ke to ya sauke masa komai ya dukkan bakin gun da ɗan adam yake rayawa ya je kuma ya kai gacin kogi baharul muhit kogin da yake wa duniya duk ya je gaggacinsa lokacin da ya san babu abin da ya saura a gabansa to a wannan lokacin ne a lokacin sai dai ruwa amma babu wani abu gabansa da je kogin da yake wa duniya ya je ta ko'inanta ya je ya ganta to a nan ne sai ya ga rana tana bullowa da tana fada shi ne ce fari ba saman sai ya bi hanya ya bi dalilin hanyar da zai kai shi mahudar rana hata ya zaba daga magribar shamsi har ya kai gunda rana take faduwa hatta ya zaba da ƙarfi sai da ya je gun da rana take faduwa mauli a gurubi a gun faduwanta waje da sai ya same ta kaman ta gurubu tana faduwa fi ainihin cikin wani idaune na ruwa hamiyatin mai tabu haka gama rana in ta gama rana ta fada a sababu ma'amma gan ta tattattar sun goya ko alhali ba sun kuya take ba wa huwa wahiyar dinin azalu shi ne bakin tabo amma ganin fadawanta cikin ainihin idon tabo nan ganin ido ne ba haka take ba in ba ka ba ita ranar nan ta fi duniya girma wannan ranar ta fi duniya to ya ina za ta- da ina za a ce ta je ta fara ta- cikin da tabo inna shamsu fi sama- sa- samaniyan nan tana rana wannan tana sama ta ta hudu ne ba ta ɗaya ba ba ta biyu ba ta uku ba to ita i- in- ita tana nan kallu kuratin alli kaman kaman kewayon kwallo na- na- na ƙasa to ita wannan duniya a ita ranar ta ta fi duniya kamar so 160 to sai ya ce to ta- kaga ƙasa ƙasa ba zai ɗauke ta ba sai dai an ce kamar tana faduwa ta ko janna hazar huda biji balma wannan fasaran wato bu- lura ne da abin da ya gani in- ko kai ma kana ganin rana in ta yi yamma sai ka kamta sun guya ne to shi da ya je ƙarshen duniya kwata-kwata ya ga bahal muhim sai ya ga kaman ta fada su ta su biya ta fada cikin tabo amma ba hakan take ba sai dai abin da ya gani ne ba abin da za a yi mis- aka gani ake misali ba yawa to saboda haka ita ita ta fi duniya fadi so 160 wannan ranar waje da sai ya same ta a waje da ya samu inda abun da ranar take sai ya samu kaumin wasu mutane wasu mutane ya same su kafirai a gun to shi a lokacin ne sai aka nuna masa yage su shi ne muka ce ya sa su a cikin duhu sai da suka nemo suka yadda suka bi shi wanda yadda suka yadda suka bi shi da bayan su ne mummune sannan ya sake sa su cikin duhu suka da ya mauta suka suka ɗaga murya da sunan cewa Allah ya Allah Allah- Allah Allah ya kwace su daga gare shi amma su ma sun sun musulunta to mu je kunna muka ce masa ya zulkarnaini kai zulkarnaini wato mai kaho biyu in ma an to addu'a in ka so kai musu azaba ka kasu wai ma ko an ta tahi zakarki huznan alairin minhum gare su ka daure su sai sun tsorata sun musulunta Mhm.
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا kala sai ya ce don an ba shi zaɓi ko ya kashe su ko ya ɗaure su ya bautar da su ya ce amma mazalam amma wanda ya zalunci kansu da shirka ya yi kafirci ba so ba hankali nu azibu za mu masa azaba shi ne azaban kisa sun mai yuraddu sannan a mai da shi labi ga ubangijinsa Allah fa yi azibu ya masa azaba azaban azaba nukuran abin ki shadida mai tsanani ya musu ne azaban wuta duk azaba ba ku na kaman wuta Allah ka raba mu da ita Allah ka raba mu da wuta Allah ka raba mu da wuta annabi ya ce in mutum ya ce Allah ka raba mu da wutan jahannama har sau uku ita da kanta za ta ce Allah yana nan tsari ne ka raba su ka raba mu da shi Allah ka raba mu ta
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن wa amma وسنقول له بأمرنا يسرا
amma man amanu wanda ya imani daga cikin mutanen wa mila aikata amalan aiki salihan na kirki falahu jazaa'ul husna shi yana da sakamakon aljanna Eh, shi Allah zai bashi aljanna wal ila fadlul bayani shi ne jazaa'ul husna yawa wanda ya imani abinda zai samu Allah ka samu yi imani wasu na gullahu mu kuma za mu gaya masa min amurna sha'aninmu yusuran sauka damu masa umarni da abinda zai sauwaka kansa to hanyar mahudara na kenan da ya bi to sai wanne ثم تباس وظن حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تتلو على قوم وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا
sun matba a taba saba sannan ya bi hanya ya yi gabas gunda rana take bulowa hata za balaga maddi a sosai da ya kai mahudan rana ya je gunda take bulowa a ganin ido waje da hasa ta almeta tallu tana bulowa ne alƙawarin kan wasu muzane ana ce musu zanjawa zanjawa nan su ne ƙabilan ƙabilan ibo saboda haka ibo Ibo- a duk wannan ba ba mu ba su da dangi da wata ƙabila su zanja- zanjawa ne to sauran ƙabilan zanjawa ne ibo lam na allahun ba mu sanya musu min duniya ko maban ranar ba sirran sutura ba su da wani sutura ba su da ɗaki ba su da rumfa ba su da komai a fili haka suke amma suna da kogo na rami yawa su da milo ba su da tuba ko rufi liyan da don kasan nasu la ta hamilu ba ta daukan bina'an gini walau su su suna da kogo da ne in ta rana za ta fadi sai su kogo idan ta yi dam- ta yi girma ta ɗaukaka sai su fito su haka Allah ya yi su ba dutse ba ne ba rumfa ba ne ba ɗaki ba ne sai dai kogo a ciki suke to kazalika haka
ذلك وقد أخذنا بما لديه خبرا kazalika haka al'amarin yake kamar yadda ka ji mun faɗa nan to haka yake tunda Allah zai faɗa waye zai musu bugar hannu mun kewaye jimala dai da abin da yake gare shi shi zulkarne ne na a kayan fada da kayan tafiya wanda muka ce na jirgi a kowane ruwa sai su zo su ketare kubar mun ba shi sani ya san yadda zai bi a ko'ina ya tafi ta ko'ina ta ko'ina kuma gunda zai bi mun ba shi sanin haka
ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا
kaga nan dai ya ce ya je faɗa rana gashi kuma nan ya ce ya je maɓullar rana to sun masannanta ita ba samun ya sake bin wani hanya hata izabar har ya kai bayyana su dai tsakanin toshiya biyu kudu da arewa bin fari sinu suddeni ko saddaini ko suddeni wato jabarani duwatsu ne biyu mun kafi mun gaji a mayankan biladi turki kasar turkawa shi ne ake ce toshiyan iskandar kamar zai zo to waje ne sai ya samu min duniya koma bayansu a ƙaumin wasu mutane su kuma laka duna ba su kusa yab kaunar su fahimci kaunar fadi in kana magana ba su la fahimta ba su fahimta a ilami bulin sai ba da bulin sai bayan jinkiri dama shi ya roƙi Allah a ba sanar da shi yaran kowa ko kamar yadda muka faɗa can to to sai ya same su mutane ne ba su fahimtar kowa sai an daɗe قال مترجمهم لأنهم من أولاده su ‘ya'yan ya fi su ne ɗan annabi Nuhu, zulkarnaini kuma shi ɗan samu ne ɗan annabi Nuhu, amma ba a fahimtar lugarsu, sai dai ana tarjimami ne tsakansu, ana fasa. Dukkan luga biyu nan, wakila an ce sun mizance da shi da kansu, don Allah ya fahimtar da shi yaren kowane mai yare ya kuma fahimci lugansu saboda girmama da Allah masa takaddama ya gabata Allah Allah ji Allah fama Allah ya sa ya masa fahimta dama mun faɗa lokacin da aka ce za a tashi da shi ya zaga nuna ya tambayi Allah to da wuya zan yi magana da mutane to shi kenan قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا to wayannan mutane wanda ba su gane fahimta sai da kira to sai suka yi magana da zulkarnain don Allah ya ba shi fahimtar kowane yare kalu suka ce ya zargarnani ya kai zulkarnani ina juza ka san ya juzu wa majuzu da majuzu bilhamzi yusafi ko ka ce ya ajuja wa majuza ko ya juja wa majuza kabila ne guda biyu ka gane su sunansu kuma ajami ne fallaminsa da ba a yi sarfinsu mumsin na fir'aun suna banna cikin ƙasa idan su suka fito cikin ƙasa suka yi banna binna bi su washe dukiya walbangi su zalunci inda wurin yayin fitar su don dama mun ce su suna cin kowane abu suka samu to wanda ya sami su a mahaɗan duwatsu ne na saddu saddul ƙarnani su kuma suna da yawa ainufa suna aihuwa da yawa kowane ɗaya daga cikinsu in aife shi baya mutuwa sai ya ga ɗansa dubu kamar tsutsotsin ke ya juju ma juju sai ya ga ɗa dubu daga tsutsonsa to su kenan saboda haka suna da yawa akwai dogaye akwai tsaka-tsaki akwai gajeru kuma yadda Allah ya yi su kenan wato har wanda suke su gajeru amma suna da fadi mutum zai shimfe da kunnensa ɗayan kunnuwansa ya kuma rufu da ɗaya kunnen ba su wuce alfadari sai sun cinye ko dabba sai sun cinye ko alhalade sai sun yi sun cinye mun ce har kunani da macizai da tsaka suna ci in ɗaya ɗan wasu ma ya mutu kuma su cinye shi to dukansu kafirai ne an ce mazu Allah ya kira su ga imani daren Isra'i amma ba su yadda ba mudaye to sai suka ce suka yi su wayannan mutane wanda suke fahimtar magana da gyar sai suka yi kara a guri a juju kaga ya juju da majuru suna zalunta mu fa hallar yallaka hajjar ko da musanya maka lada Allah an tabbala baina baina musaddam akan ka sanya tsakanin mutu da suka yi wani toshiya ka raba mu da su amma za mu ba da lada julan min almali wa bi gasin a wani kafin haraja to idan ka mana toshiya tsakanin mu da su bala ya su nuna ilana ba za su halu da mu ba balbalin su cuce mu amma mu da kanmu ba za mu yaba don kaji yawansu kaji kuma abincinsu Mhm.
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم رجما ƙara sai ya ce a ma makanni fi rabi abinda Allah na ya bani ai hairun ya fi ya fi daga ladan da za ku bani min almali wa gairi na dukiya da waninsa min hajjikun Allah zai ta jalo wanda za ku sanya min dukiya fala hajjata bi ilai ba da wani bukata akan ku ban dukiya wai an zai sanya wannan tosiyan gare ku tabaru an akan alheri zan muku alheri in raba ku da su Allah ce baka ka gane ko amma ba wai maganan ba maganan lada ba Allah ka lahum ya ga musu yace to yanzu ku mutanadin a sakkanfa da yankin karafa da tagulla har in zo ni kuma zan je in shiga har cikin tsakiyarsu in san su in san yawansu idan na shiga cikinsu to sai ya je goya shiga tsakiyarsu to sai ya sami ya same su akwai wanda yake dogo zangale ne akwai wanda yake rabin mutum amma suna da mahali suna da kwamborai faratu kenan suna kuma da da da haure irin na giwa shi kenan suna da gashi yana daidai da jikinsu ya rufe rufe su in ana sanyi gashin su za su da shi in ana gumi ma da gashin da suke kowane ɗaya daga cikunansa biyu ne manya-manya ya kan shimfi da kunne ya rubu da kunne ya kan cirani a kan kunnen ya kuma kai da damuna a cikin yana kuma kwanciya da ya kunnen suna saduwa da matansu kamar yadda dabba yake saduwa ba su babu da babu wa babu su dai mata kawai to dulgarin da yake shiga gansu a ce ya himmatu lallai ya yi wannan katanga shi ke da sai sai ya himmatu zai yi ya raba su da su muje to abin da Allah bani ya fi daga abin da yake dukiyanku ku dai fa yi nuni ku taimake ni da abin da zai nema gare ku aikin gayya al'adar sanya bainakum tsakaninku wa bainakum da tsakanin su warma wani gogaggen katanga hananne wanda ba su za su iya hawa samansa ba ba za su yahuda shi ba shi ke nan yake atuni atuni kuka ya ce atuni ku kawo mini zubar hadini yankakkun kansa ku kawo wani guntu-guntun karfi a kan gwargwadon kaman dutsen jifa da shi zan gini tsakanin ku da su to sai ya gina da su ya sanya itatuwa a tsakani da kuma gawayi a tsakani da kuma da kuma karfin an zuzuba su da kuma tagulla to sai daidai daga duka kala ce to a- hatta za sa ba sai da daidaita bai da sulban tsakanin kafa biyu na na shi ya ju da majuju nan don suna tsakanin wani duwatsu ne fa wawada munafiya ya saka zuga zugi an aka yi ta hurawa ya tu- ya yi ta hurawa hata hata aikala ya ce in futo ku hura da aka sa zuga zugin an ta itace da karfe da tagulla to ya ce to ku hura hata zaja da har ya sanya shi naran wuta shi kansa sai da zama wuta wato da gawayin da iccen da karfen da tagullan duk suka narke suka zama daya to kalu ya ce a tuni ku kamini ƙofirin kwarara ƙiran bakin mai a zai kansa kamar yadda dai wanda ya je makera masu kenan farfaru ya gaji da su ne to haka aka yi shi kenan فاستعاروا أن يزحروه واستدعوا له نذرا
wahuwa nasu shi ne tagulla da aka narkai kuma ya narke an sa masa kuma bakin mai suka haɗu suka narke suka haɗu da ƙarfe wanda aka kona suka haɗu da tagulla da da yankakkun ƙarfin suka zama abu ɗaya yadda duk suka zama kamar ƙarfe kawai to ya ce ku kami zan zuba bakin mai sai ya kwarara bakin mai a wannan to Allah ce ba masu ɗa'u ba su iya su ya judu an yi haru su bi ba su huda hawa sama sama saboda yana da santsi yana ɗaukaka kuma gashi da tauri wa masana ba za su iya nagban hutawa lokacin shi ba ba za su iya huda shi ba ba za su iya hawa kansa ba har ga lisanabati don taurinsa wa kamfi da yin bisansa don biyu ya zama karfe ne wannan garin da ya tsakaninsu kala قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا
to shi kenan ya ce ba za su iya hawa ba ba za su iya hudawa ba abu hurara ya ce daga manzon Allah su da su zo kullum jikin wannan katangan suna so su huda su fito za su ilimin suna aiki sai sun yi kusan da su huda sai su ce kai mu huta sai gobe in mun zo za mu wuce kafin gobe su zo sai Allah mai da shi kamar yadda yake amma lokacin da Allah ya kai kusan ƙarshen zamani to za su fito za su fito ga mutane su shanye ruwan duniya da abincin duniya kuma za su ci don dama kaji suna ci kuma har su mutanen don su ma suna cinye kansu to za su in an zo ƙarshen duniya za su keta shi za su ƙullo za su cuci jama'a Allah kiyaye mu Allah sa lokacin bamu nan Mhm. to ƙala ya ce haza wannan dawo gashi rahamatun min rabbi rahama ne na ubangiji na ba ni na muku ba Allah zai tauci ta muke ku ni mata ni ma ne li'annahu domin shi mani'un zai hana fitowarsa fitowarsa kuma shine cuta a gunku amma fa za ja a wadu rabbi haka idan alkawarin ubangiji na yi ja a wadu rabbi idan alkawarin ubangiji na yi na hutu kusan fitowarsu kusan ƙarshen duniya to ji Allah rahul sai Allah sanya wannan gini wannan katanga sai zama dakan daddagage matkukan mafsudan sai ya fadi sai shimbido aka shi ke nan sai yau juju su tuto Allah ya ce wani fi kullum adam ya nuna su suna wuce akan kowane tudu yawa su ci dabban daji suna ci na gida suna ci mutanen ma suna ci ruwan mutane suna shanyewa abincin mutane suna cinyewa komai da su har kwari to Allah ya shake wa kano adrabi alƙarin ubangiji na cewa ya juju za su zo to wannan hakan gaskiya ne har gaskiya ne birnudi magari da alkawarin za su fito da wani wannan to mai yiwa ne Allah ce buke mu وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ورزق بالسور فجمعناهم جمعا
وترمنا مكبر باlau shashi su su ya juju yau mai izin ranar ranar fitowarsu ya muju yana cuɗan ya fi bayan cikin shashi suna tafiya gabas suna tafiya yawa saboda yawansu su ci kowane wani abu wani biya sai kuma mu huri fi su cikin kawo huri na tashin kiyama fa jama'a na mu sai muka tara su talikai sai a tara su fi makarin wani abu daya shi ne ran tashin kiyama jam'an taro Allah akbar Allah samu da dalili ranar
وأخذنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا waran na jahannama sai muka bi da samu jahannama yau mai tsananin jahannama sai ta zo kusa da kan mutane likiru ka kafin arnan bijirwa a kusatar da ita tsakaninsu da kan mutum ya annabi ya ce bai fi tsawon mil ba shi ne ba a yi tamyizi ba mil na tafiya ne ko kuma mil na sandun tozali wato tsakanin mukar mutum da sandun tozali bi- a kan- da- da- da rana kamar sandun tozali kusa kayi ta- yana ta farfasa ran tashin kiyama Allah kiyaye mu.
الذين كانت سعيهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
waye kafiran da za su gamu da wannan walakanci Allah ce yin suna alazina wayan da a ainihin idan dunan su kan ta zamo a duniya duniya fi kidayin cikin rurumin zikiri da ambatona ana faɗan ƙur'ani ba su ji fahim ama su makafi ne da ya ta duna bi ba su yi da ƙur'ani to wanda bai shiyu da ƙur'ani ba shi ne zai gamu da wannan walakanci wa kanu sun zama lasta nuna ba su iya sama ji ba su layar da nuna ba su ya yi yasa a su ji ƙur'ani mai nabi daga nan ma biyu alim wanda yake karanta musu bungla da saboda suna kinsa falayun da za su yi ma da shi to su ne wanda za su haɗu da wannan malakaci Allah kiyaye mu أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا a fahasiba allazi na kamaru wanda suka yi kafirci a fahasiba sun yi zato ne an yi ta yanzu ibadi su riƙi bayina kamar mala'iku kamar annabi sai da suka ce masa ɗan Allah kamar wazairu yadda suka ce masa ɗan Allah suna zaton za su riƙe su auliya a masu abin duni ba kuma bayana ni ba su so ni ba su so su hakan ya amfane su ba zai ba ma'ana Allah annal ittihad al-mazkur wannan riko wanda aka ambata suna zaton layin ne ba zai fusatar da ni ba wala agibun alai ba zan musu kuba kai ba bai ba ni nace musu ba su suka da kansu to suna zaton haka ba zai ba zai bata mini rai ba kuma in ya bata mini rai suna zaton ba zan musu kuba to gala ba haka ba inna mu ne atanna muka tana jahannama wutan jahannama wa'annan kafirai da wasu su nuzulan masauki yadda ake tanada masauki kai bako to haka Allah ya tanada musu wutan jahannama shine masaukin su Allah kiyaye kalman zilli mu'iddil laifi kaman masauki da aka shirya shi ba gabako haka jahannama ta zama musu waje قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
قل كتير كاغاني فوق يا سلام عليكم هل ننبئهم ko mu ba ku labari bil'aksarin da wanda suka tabe a malan ayyukansu kana son ka san mutumin da aikin sai ki tababe ne in kana so to gashi wannan shi ne allazi ne wanda sayin aikin tsoron da ya bata fil hayatid duniya cikin rayukan duniya aikinsa ya lalace a nan duniya wamsu ya sabuna suna zaton annahum su yusununa suna kyauta suna aiki shine aikin meriya ya yi aiki ya ba da dukiya ya aza sadaka ne ba Allah mai karba ba ya yi aiki ko sallah ne ko me ya aza ya yi Allah mai karba ba to wanda suka zama wayannan su ne wanda suka yi asara mutumin da ya yi aiki ba don Allah ba aikin Allah ne ba don Allah ba don a faɗa ko don a yabe shi to wayannan su ne aikinsu ya lalace a lahira wulaika wayannan
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا يملك لهم يوم القيامة وزنا wulaika wayannan su ne allazina wanda kafaru suka yi kafirci bi ayati rabbin da ayoyin ubangijinsu duk dalilin ɗayantakan Allah ba su gani ba shi alkur'ani da Allah ya aiko da shi ba su yadda ba ba ga da wani sa wani gayi suka yi kafirci daga mu da Allah cewa za a yi tashi kiyama za a yi hisabi za a ba da lada za a yi kuma duk ba su yadda ba ya fa- yana cewa ai suna faɗa ne kawai to kuma za a yi to faɗa fabiyar da malum aikin su ta rushe wanda suka yi na alheri ta rushe su kan faɗa lujimu lahu ba za mu tsayar musu wannan sikili bai man kiyamatan tashin kiyama lalai allahu kada ko gwargwadon aikin ma ba za sa musu ba in sun tashi sai dai su shiga wuta allah kiyaye mu Mhm.
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
zalika wancananka shi al'amarin da aka faɗa cewa aikinsu ya rushe da waninsa wanda suka yi aiki ba don Allah ba to jazahum sakamakonsu in sun tafi lahira shi ne jahannan saboda mai Allah ce maka don su yi kafirci shi ne za su sa su jahannama menene kafirci ya ce wata zu sun yi ayayi ayati ayoyi da da na aiko wa rusuli da manzanni na da suke karantar da su sun rike su zuwan abin wasa tun da sun yi wasa da manzannin Allah da ayoyin Allah to sakamakon su jahannamu ne don yi su kafiki Allah kiyaye mu
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها
innal ladina kasan wadanda amanu suka yi imani wa amilu salihati suka aikin kirki imani bayi kyau umfana sai da aikin kirki to wayannan kanan lahum jannatin ullusu su kan sun zamo a sanin Allah suna da aljannan firdaus wato shine tsakiyar aljanna kuma madaukaki a cikin gidan aljanna shine firdaus Allah ka ba mu jannatin firdaus ka kabul labari yace laysa bil jinani a cikin aljannu duka babu aljanna da ya fi ɗaukaka kamar jannatin firdaus shi ne gidan sama can koyarwa a nan ne mutane masu umarni da alheri masu hana aikin munkari da su samu gidan samu firdausi firdausi aljanna ne na karamci gun girmamawa wanda ake keɓance wanda ya shiga firdausi an keɓance shi ne da daraja Allah ka taimake mu ka ba mu jannatin firdausi Allah ka tausaya mana ka ba mu aljanna to su wayannan wanda suka yi aiki suka yi imani suka yi aikin kirki suna Allah sallah azumi zakaji suna bin iyaye suna sada zumunta kuma suna tausaya wa miskine to tubun da za su sauka shine aljannan zama da dausu nuzala masaukinsu kenan idan sun sauka za su tafi ko kuma ba za su tafi to Allah yana fi muje don nuzulani na ce kamar masauki ne kamar masaukin baku in an ce bako a masauki an zai tashi ko to sun sun shiga aljannan firdausu ne za su fita allah ya ce a halidi na fiye za su dawoma cikinta layan gune ba su neman hiwalan canji an hagare ta ba a canja musu ita allah ka ba mu ita to مجھے قل kace lau kana al da koguna da suka kewaye duniya sun zama midadin tawada duk kogin duniya ya zama tawada a gane ko shi ne abin da ake rubuta shi ko to likalimata rabbi don a rubuta kalmomin ubangiji na wanda suke nuni kan hukuncinsa da abin mamakinsa to a yi don aikar rubutu to za a ɗosana ta wadan kogunan duniya duk don na fi da kogun duniya duk sun ƙare kawula an tambata kalmata tun kalman ubangiji na ba su kare ba abinda Allah yake nufi a cikin ƙur'ani na to da za su kare amma tun su kuma don a cikin suratul lukman Allah ce wala wala ma fi al-ardi min shajaratin nazamu wal bahru yamuddu min ba'di sab'ati ahuru ma nafidal kalimatu lahi ya ce da za a ce abinda ke cikin ƙasa duka na itatuwa a sassake su zama alkalami kogunan duniya duka bahar muhidu shi ma ya ƙara shi ya zama tawada bayan wannan ya ƙare masa kogi bakwai to da kalmomin allah da ba su ƙare ba abinda allah ke nufi a cikin gudani saboda haka sai gwargwadon adin da Allah ya sanar da bayansa ba za su kare ba shi ne ya ce ko da mun kawo da misalin sakani walau ji na bi da ko da mun kawo misalin itacen duniya alƙalami kuma kofunan duniya su zauta wada ko mun kawo da misalin haka madadan ƙari to da kalmomin alƙulani ba su ƙare ba walam taunun hiya ba ta ƙare ba Allah ta nufi mu kuli mm قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
kafirai sun ce annabi mutum ne kamar su Allah ce kul ka ce inna ma ana basharu ni mutum ne dan adam mislukun kamar misalin ku yadda kuke fara misalin ku amma bambancin mu da ni da ku yuha ila ana aika gari daga Allah a sai akwai bambanci mutum ne ana ka aika ga Allah kai ana aika gari daga Allah to a sai ba mutum kaman ka bane in annama ilahun abin da yake gare ku ubangijinku ilahun wahidun sarki ne makamaici yawa annama alkafu wal makufa Allah sarki ne makadaici saboda haka ku bauta masa ku bar saba masa ku nemi nesanci shirka hada shi da wani abin bauta kaman gane wanda ya zamo a cikinku yarju yana kaunan liƙa a rabbi ya mutu gam- ya gamu da Allah wanda yake su- su- son ya san tashin kiyama da sakamako to wanda yake ya yarda da haka a cikinku to fali amala ya aiki amalan aiki salihan na kirki lallai ya yi aiki muke aiki kuma mai kyau to zai gamu da sakamako tashi mai kyau da sakamako mai kyau walayin su kada ya tarayya bi ba da tabi da bautan ubangijinsa da hada kowa alhamdulillah صدق الله العظيم
Assalamu alaikum wa rahmatullahi Mm.
wa barakatuh. mutum ne ya zo wasifa, to sai aka yi ƙari bayan ya cika nasa. In zai in zai yi zan dole ne sai ya karanta da tawazi da bismillah kafin ya yi istighfar ne.
mutum ne Mutum ne Mhm.
ya zo wasifa, Mhm.
to sai aka yi ƙari Mhm.
bayan ya cika nasa.
Mhm.
In zai yi jamu Mhm.
dole ne sai ya karanta jawabi da bismillah kafin ya yi shi bayan dari
mutum ne ya zo a wazifa aka kansa da shi an cika sai kuma aka yi kari yawa ko?
an yi ƙari za a yi jabari ne ni ne zai yi istigifari ne kafin ya yi jabarin ko zai oho idan amma da da shi aka yi in dai da mukaddami abinda mukaddamin ya yi to anan dai tsaya in ya yi in ya yi in ya yi idan mukaddamin ya ga da- ya san da tun da ya kari ne ka rage ake yi to idan ya jabu shi ne istighfari guda ɗari to sai ya yi da su in ba haka ba tun da yake nabi mukaddami ya ɗauke masa kamar sallah ne limami ya ɗauke maka sallah in dai sunna ne ya ce ba in kuma in ya yi dole ne sai ya cika da ina na kuma da ya ko yusalluna ala nabi da ya koya lokacin cika wata ibada ya yi sauransa ah ai shi dama inna la malaikata yusalluna ala nabi ba da cikin waziba su mustahabi ne yawa da mustahabi ne kamar fatiha ma ba a yi so mawadifa sai da ita amma ba farilla ba ne mustahabi ne in ba kai ba ba komai
sai da ya ce ya yi addu'a da mahaifinsa aliyu wanda ya rasu ya ke samu ba da sashi a cikin addu'a Allah ya mutu. Allah gafarta masa Allah jikansa Allah ya bi masa ko wani bawan Allah da yake zuwa jin karatun kamala kullum shi ma mahaifiyarsa ta rasu a liman ta tabu a to ya sa shi a zuwa oho, to Allah gafarta masa Allah jikanta Allah gafarta musu Allah gafarta wa matattun musulmai Allah gafarta mana mu Allah gafarta ma iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu da dukkan musulmi da dukkan masoyanmu dukkan da suke min kafin ila kafin Allah gafarta musu salatu annabi goma Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu Allah gafarta ma iyayensu Allah gafarta ma malamanmu Allah gafarta ma malamansu Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu Allah gafarta ma matayenmu Allah gafarta da dukkan mu'minai maza da mu'minai mata Allah gafarta maso musulmai don albarka Allah sallallahu alaihi wasallam لا لا لا لا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما ذل الذي يشفع عنده إلا بإذنه له ما بين أيديهم وما خلفهم إلا بما شاء وسع كرسيه Allah kiyaye mu Allah kiyaye addinin Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye abin da ya mallakar mana Allah kiyaye mu Allah kiyaye addinin mu Allah kiyaye musulmai dubun da suke Allah kiyaye musulmai da mummune dubun da suke bala'o'i da suke afkuwa a Najeriya na Allah sauke su sun da suke afkuwa din na Allah sauke su cutaku da suke afkuwa Allah sauke su wannan bala'in cuta da ya gama duniya Allah tsayar da su can Allah kiyaye mu da alƙawarin Allah ba mu lafiya Allah ba mu zaman lafiya Allah ba mu kwanciyar hankali Allah ba mu ƙaruwan arziki don albarka na musallar su alam na shira maka sanda da kuma ba na maka buwakan da wa fa'ala laka zikraka Allah ka mana rufi Allah ka mana rufi a cikin yarenmu Allah ka mana sauki Allah ka mana sauki dukkan al'amuranmu a dukkan al'amuranmu Allah sauke mana abinda muke nema Allah sauke mana na alheri abinda ya doshe mu na shari Allah indije mana Allah ya ba mu da wahala Allah ya ba mu da bakin ciki Allah ya ba mu da shan wuya a duniya da lahira abinda 'ya'yan musulmi suke nema da musulmin duka na ilimin addini da ilimin zamani na sana'o'i Allah ya hore musu Allah ka musu sauki a ciki don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam inna anzalna fi lailatul qadri ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr wa rubiya bi izni rabbih min kulli amrin salam ya tama lail fajr Allah mana albarka amin wannan taro namu mun yi shi don alkur'ani ne da annabi to Allah don albarka alkur'ani Allah mana albarka Allah mana albarka abinda muke nema Allah ba mu albarka abinda Allah ya ba mu Allah ya masa albarka Allah ya albarka ma 'ya'yanmu da matayenmu Allah ma albarka ma dukkan yawanmu Allah ka turo mana albarka a ƙasanmu Allah turo mana albarka a garinmu Allah ka turo mana albarka a angoyinmu Allah turo mana albarka a gidajenmu Allah sa mana albarka a hannayenmu Allah ya sa mu zama masu albarka don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma anta martana bi du'aika wa tana bi jawabuka فقد دعونا كما مرتنا فأجلنا كما أنتنا ذا الجلال والإكرام إنك لا تغلب الميعاد الحمد فاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين